الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جامع لخصال الخيرات والبركات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل البر والطاعات أما بعد واتقوا الله عباد الله فإن الله جل شأنه خص أمتكم هذه بخصائص وفضلها على الأمم قبلها بفضائل وفتح لها أبواب الخير والسعادة وجعلها خير أمة أخرجت للناس وجعلها أمة وسطا وجعل لها مواسم للحسنات وميادين سباق إلى الدرجات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واحمدوا الله عباد الله أم بلغكم الخيرات والبركات بلغكم شهر رمضان واشكروه عليها وعلى جميع النعم واجتهدوا في طاعة ربكم متسابقين فيه الدرجات متسابقين فيه الدرجات والمقام المقيم صائمين بالنية صادقين بالعزيمة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والصيام عباد الله من أقوى سبب للتقوى لأن فيه مقاومة للشهوات وتضييق لمجاري الشيطان يحمل على التواضع والإنفاق ويعرف الإنسان بحاجته إلى مولاه وفقره إليه كما يكسب الصبر على المكاره وتهمل الأذى وفيه تذكير الأغنياء بحال الفقراء ليشاركوهم ويساهموهم في المعاش والأرزاق فعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة فكلما قوي قويت وكلما ضعف ضعفت المواساة بين المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله اغتنموا هذه الفرصة واعلموا أن من صامه وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم ومن صلى مع الإمام فيه حتى ينصرف كتب له قيام ليله رواه أبو داود والترمذي ومن فطر صائما فله مثل أجره فله مثل أجره رواه الترمذي ولا تنسوا عباد الله الدعاء لأنفسكم ووطنكم وإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها وقال عليه الصلاة والسلام وكل مسلم ولكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة رواه البزار واعلموا أن لله عند كل فطر عتقا رواه أحمد واتقوا الله أيها الصائمون تداركوا ما فاتكم في الأيام الخالية بكثرة ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وتدارسوا قراءته ومقاصده وتنوروا بهدايته في شؤونكم الدنيوية والأخروية فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من أنواع من أنواع العبادة فكان جبريل عليه السلام فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان ويكثر فيه الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان يخص رمضان بما لا يخص غيره من الشهور أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama ya jama'a musulmi wannan juma'a tamu yau muna hudu ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau tana da shekara 442 a kidan miladiya yau muna goma sha shida ga watan hudu shekara ta 2021 wannan kuɗu ba ko ba mu kuɗi takenta ba kowa ya san abin da za ta yi magana a kai maganan dai bai wuce abin da muke ciki ba a yau ɗin nan a wannan hali da waɗannan 'yan kwanaki idan 'yan uwa musulmi ba ku manta ba satin da ya gabata mun yi faɗakarwa a kan kintsi da tattali domin fuskantar wata ramadan amma a yau gashi muna maganan cewa mun shigo wata ramadan yau muna hudu ga wata ramadan da aka ya ku jama'a musulmi mu ƙara hankalta cewa fa Allah subhanahu wata'ala ya keɓe mu da waɗansu falaloli ya darasta mu da waɗansu darajoji ya ɗaukaka mu da waɗansu falaloli wanda yake ya ba mu wata ramadan wata ne albarka watan da alkhairan duniya da na lahira suka tattara a cikinsa duk da kasancewar shi wannan wata kamar baƙo yake zuwa amma kuma ba baƙo bane idan ka yi la'akari da cewa duk shekara sai ya zo to sai ka ɗauka kamar ba baƙo bane amma in ka yi la'akari da irin yadda yake caccanza alkhairai bai taɓa zuwa da wani alkhairi ba face in ya sake dawowa sai dai zo da wani alkhairin ba wanda ya zo da shi wanda ta wuce ba da haka yana kusantowa da alkhairai yana zuwa da albarkatu yana zuwa da cin nasarar duniya yana zuwa da cin nasarar lahira kuma shi wannan bako namu alhamdulillah duk inda ya sako cikin al'umma to baya tatike su baya karba daga gare su sai dai shi yakan zo musu da alkhairai da albarkatu yakan zo musu da arziki iri iri yakan zo musu da darajoji yanayi-yanayi yakan zo musu da ɗaukaka kala-kala sannan kuma idan ya tashi tafiya bai tafiya da komi da ya zo da shi yakan bar mu bayi yakan bar mu al'umman da ya sauka a cikinsu al'umman musulmi kenan da haka ya al'umman musulmi mu ƙara girmama wata ramadan mu ƙara karɓar shi hannu bibbiyu mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azata mu da watan ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu da alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamaci sharri gare mu, ya ba mu watan Ramadana, domin duk mai nufin alkhairi to bigire fa ya samu, domin duk masu nufin nisantar sharri to ga dama ta samu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alqur'ani shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan shine dai wannan wata wanda aka saukar da alqur'ani mai girma a cikin sa hudan linnasi alqur'ani mai girma ya zama shari'a ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma yana bayanin gaskiya yana bayanin shari'a da haka faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci wannan wata to ya azumci wannan wata wanda ya kasance yana halin rashin lafiya ko kuma halin tafiya to babu laifi ya sha ruwa akan cewa zai rama a waɗansu kwanaki bayan wata ramadan domin fashi Allah yana nufin ku da sauƙi ashe Allah subhanahu wata'ala ba tsananta mana yake so yayi ba Allah yana nufin mu da sauƙi ne Allah baya nufin mu da tsanani Allah yana nufin mu cika waɗannan kwanaki na azumi mu ambaci Allah mu mi wato mi kabbar bari ga Allah akan irin shiriyar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu shiriyar nan da Allah ya bamu Allah ya bamu shiriya ta ilimi haka nan ya bamu shiriya na aiki da haka duk wanda ya san wata daraja ya san wata falala sannan yi aiki da ita to Allah subhanahu wata'ala ya cika mishi ƙofofin shirya guda biyu ƙofa ta ilimi da kuma ƙofa ta aiki to haka nan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wato ku kabbar bari akan wannan shirya da ya baku wala allakum tashkurun ana fatan idan kun yi haka kun gode ma ni'imomin Allah subhanahu wata'ala kaga a wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya faɗo ni'imomi guda hudu abu na farko shine Allah yana nufin mu da sauki da haka duk wata ibada da kaga Allah ya shar'anta mana to Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya sauƙaƙa mana wani ya iya cewa to har da azumi ma sauƙi ne ai azumi sauƙi ne dan uwa musulmi idan ka gane waɗansu daga cikin hikimomin shar'anta azumi abu na farko dai azumi na gadar da tsoron Allah babu kuma alkhairin duniya da na lahira kamar tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah a duniya sai ka zauna lafiya in ka ji tsoron Allah a lahira sai ka dace da aljannan Allah to matukar dai azumi zai zama sadbiyar tsoron Allah ka to ashe azumi ya zama ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a gare ka duk abin da zai kai ka zuwa ga alkhairi shi ma wannan abin alkhairi ne haka nan a cikin azumi akwai hikimar takwara kofofin tafiyan shedan a cikin jikin dan adam domin manzon Allah ya bamu labari cewa shedan yana tafiya a cikin jikin dan adam kamar yadda kaga jini na yawo a cikin jikin dan adam to lokacin da mutum ke azumi to an takura waɗannan jijiyoyi an takura yadda jini ke gudana a cikin ɗan adam da aka kai tsaye shedan ya takura shedan ya koma da baya ababen da yake iya cimma da watan azumi shedan baya iya cin musu idan ka yi la'akari da cewa azumi yana gadar da tawalu'u yana gadar da ciyar da dukiya fi sabilillahi idan mutum na azumi sai kaga yayi la'asa wani lokaci ma har sai ya hada da magriba yayi la'asa sai kaga mutum karfin halin da yake da shi wurin fada da sababi ko giba ko wani abu mai kama da haka sai kaga mutum ba shi da kuzarin yin wannan sai kaga tawali'u ta lullube mutum sai kaga ciyar da dukiya fi sabilillahi dubi dai yadda idan watan ramadana ya zo kaga bayan Allah masu shi suna fitowa da arzikinsu masu siyan gero na rabawa suna yi masu raba turaman zannuwa da ya dudduka suna yi masu raba kuɗi suna yi masu siyan abinci iri daban-daban suna yi masu kai sadaka masallatai waɗansu ma da watan ramadana suke fitar da zakan dukiyansu ashe watan ramadana alkhairi ne da albarka Allah subhanahu wata'ala ya tattara mana a cikinsa watan ramadana yana ƙara tunatar da mutum zuwa ga buƙatan da yake da shi zuwa ga mahalicinsa Allah subhanahu wata'ala idan bawa ka ɗanɗana wahala na yunwa ka ɗanɗana ƙunci na ƙishi sai ka gane ashe a baya da kake ci kana sha kana ci ne cikin falalan Allah kana sha ne cikin falalan Allah wannan sai ya baka dama kai ta roƙon Allah ya dawwamar da ni'iman ci da sha gare ka ba tare da ya zarce ka da yunwa ko talauci ba haka nan kuma azumi yana koyar da bawa yadda ake haƙuri yadda ake juriya yadda ake kamewa kana son wani abu kaman kaman ne amma tsoron Allah sa ka haƙura ka bar shi ka doge ka dage ka haƙurtar da kanka ka sanya ma kanka wato ainihin wato koma zuwa da Allah haka nan azumi yana tunatar da masu kuɗi irin halin da talakawa suke ciki wani mai kuɗi ya saba ya ci da safe ya ci da rana ya ci da yamma wani ma sai ya ci da hantsi wani sai ya ci da daddare to amma idan watan ramadana ya zo fa me ke faruwa sai ya ɗanɗana abin da talakawa ke ɗanɗanawa idan mai kuɗi ya ɗanɗana wahala na ƙishirwa ko yunwa to zai gane cewa ashe talakawan nan da muke rayuwa a cikinsu ashe su ma suna haƙuri ne buri mu riƙa yin abin da za mu gusar musu da raɗaɗin talauci don haka azumi yana jawo hankalin talaka masu kuɗi domin su riƙa tarayya da talakawa a cikin abincinsu da ababen shansu da yadda suke rayuwa to wa'annan kaɗan kenan daga cikin irin alkhairai da albarkatu na azumi to idan ka gane wannan sai ka gane ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin mu da sauƙi ne da farlanta mana azumi da dai Allah subhanahu wa ta'ala ba yana nufin ya tsananta mana bane abin da Allah ke nufi mu cika waɗannan kwanaki shi kuma ya cika mana alkhairanmu da albarkatunmu na duniya da lahira abin da Allah ke nufi shine mu kabbar bari zuwa ga Allah mu girmama Allah mu kimanta Allah mu baiwa Allah subhanahu wata'ala abin da ya cancance shi to idan muka yi wannan Allah subhanahu wata'ala zai karɓe mu a matsayin masu godiya zai saka mana da alkhairi akan ibadun da muka fuskantar zuwa gare shi da haka ya jama'a musulmi sai mu miƙe mu yi da gaske muna azumi muna masu da'a ga Allah muna masu rige-rige zuwa ga darajoji a wurin Allah muna masu rige-rige zuwa dawwammamiyar ni'ima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wacce ba ta yankewa muna masu azumtan wannan wata mu azumce shi tun daga zuciyarmu mu kyautata kokari mu girmama wannan wata domin inda Allah ke kamar inda Allah ke cewa zalika wa mayyu azim sha'air Allah duk wanda ya girmama wata alama da ake gane Allah da ita fa innaha min taqwal qulub to wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa da haka ya jama'a musulmi mu ribaci wannan wata mu sani cewa gwargwadon irin imanin da ke cikin zuciyar mutum gwargwadon irin yadda yake girmama Allah to haka nan gwargwadon yadda zai girmama wannan wata gwargwadon yadda zai yi alkhairai a cikin wannan wata gwargwadon yadda zai taimaki talakawa da 'yan uwa da abokan arziki gwargwadon yadda zai taimaki addini a wannan wata domin Allah subhanahu wa ta'ala dama cin ya shar'anta mana wannan wata ne domin ya tsara mana tsoron Allah ya ku bayan Allah mu sani kuma mu ribaci cewa duk wanda ya azumci wannan wata ya kuma yi qiyamul layli a cikinsa ya ɗora har ya yi qiyamul layli a daren lailatul qadari yana mai imani da Allah yana mai kwaɗayin lada a wurin Allah to haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa duk abin da ya aiwatar na laifi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito mu sani cewa fa duk wanda ya sallan tarawihi ko sallan tahajjud tare da liman a masallaci ko a gida bai gudu ba har sai da liman ya karkar sallansa to Allah subhanahu wataala zai rubuta mishi ladan yayi qiyamul layl a daren gabaki daya kamar yadda al-imamu Tirmidhi da al-imamu Abu Dawud su suka ruwaito haka haka nan mu sani duk wanda ya ciyar da ni azumi to Allah zai ba shi ladan wannan mai azumin ba tare da an tauye ma shi mai azumin ladan shi da komi ba cikin abin da ya aikata na alkhairi da haka ko dai ka ba shi abin da zai ce ya buɗe baki ko kuma ka ba shi abin da yake bayan ya yi buɗe bakin zai koma ya ci duk ana kira wannan a matsayin ciyar da mai azumi ya jama'a musulmi kada mu manta da ƴan uwanmu musulmi a kusurwoyin duniya kusurwoyi daban-daban da sauran da kawunanmu da ƙafarmu ma ga baki ɗaya kada mu manta da ita cikin addu'o'inmu saboda mene saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowane musulmi yana da wata addu'a da Allah ya lamunce mishi zai karba masa a kowane dare hakanan yana da wannan addu'an a kowane yini Allah subhanahu wata'ala ya lamunce maka cewa a kowane yini akwai wata addu'a idan ka yi ta to kamar yankan wuka ne Allah ya karba maka haka nan a kowane dare idan ka yi wannan addu'a kamar yankan wuƙa ne Allah ya karɓa mata da haka kar mu manta da kawunanmu mu roƙo mu kanmu alkhairai na duniya da na lahira mu roƙo shiryan ƴaƴanmu mu roƙo shiryan iyalanmu mu roƙo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mu roƙo kuɓuta daga yunwa da talauci da kakanikayi da duk fitintun da suka dame mu a wannan ƙasa zubar da jini da garkuwa da mutane da zaman rashin tsari da rashin kan gado da zalincin shugabanni da kangarewan mabiya da duk ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u da aka jarabce mu a wannan ƙasa to mu roƙo mu kanmu Allah ya raba mu da miyagun Allah ya tabbatar da mu akan nagartattun haka nan kuma kar mu manta da ƴan uwanmu waɗanda yake an dakatar da su daga aikin gwamnati wanda suna samun abinci ta ƙarƙashin nan to mu roƙo musu Allah Allah ya mai musu da abin da yake alkhairi mu roƙo musu Allah Allah ya ba su zuciyan karɓan ƙaddara mu roƙo musu Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba su aikin da yake zama alkhairi kuma idan ya ba su da mu da su gabaki ɗaya Allah ya azurta mu da miƙawa Allah ya azurta mu da ciyar da dukiyar mu fi sabilillahi Allah ya azurta mu da taimakon ƴan uwanmu da taimakon addini sannan mu sani cewa ya jama'a musulmi a kowane lokacin buɗe baki akwai waɗansu mutane da Allah subhanahu wata'ala ke yantar da su daga wuta idan Allah ya maka gamzakatar daidai lokacin buɗe baki kafin ko bayan ka ɗaga hannu kana ta roƙon Allah ya tsamar da kai daga wuta to Allah subhanahu wata'ala yana shirye ya tsamar da kai daga wuta Allah ka tsamar da mu daga falalanka da haka ya ku masu azumi mu ribaci wannan wata mu riski abin da ya wuce mana a cikin kwanakin da suka gabata mu yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala mu yawaita karatun alqur'ani mai girma domin watan alqur'ani ne mu bibiyi karantarwar alqur'ani da irin manufofin alqur'ani da ainihin hukunce hukunce da dokoki da ke cikin alqur'ani domin haka nan mala'ika jibril ke zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna mudarasa mudarasa shine baya ga an bibiye karatu a kuma bibiyi ma'anoni a kuma koyi yadda ake aiki duk ana kiran shi mudarasa to mu tasa alqur'ani mai girma a gaba wanda bai iya karatun alqur'ani mai girma ba ga dama ta samu ya je koya wanda yake kwararre ne to ga dama ta samu ka nuna kwarewanka idan ka kware makaratun alqur'ani amma baka karanta alqur'ani a wata ramadana ba to gara ma wanda bai sani ba da kai da haka ya ku makaranta alqur'ani ku doge ku ta karatun alqur'ani kuma kuna masu bibiyan ma'anonansa kuna zuwa wurin tafsirai kuna zuwa wuraren da ake haskakawa wurin mahadarori laksoci daban-daban wurin wato ainihin majalis na maza ko mata a sa himma kowa ya nemi taimakon Allah mu kuma haskaka da alqur'ani mu ɗarfano hasken mu daga alqur'ani a cikin shi'un'unan mu na duniya da kuma shi'un'unan mu na alkhairi na gidan lahira mu sani cewa lalle alqur'ani yana shiratarwa ne zuwa ga mafi miƙewan tafarki al-imamu ibn qayyim a cikin littafin sazadul ma'ad fi hadi khairul ibad da yake magana akan shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama a watan ramadan yace manzon Allah yana yawan yana yawaita nau'o'in ibada a cikin watan ramadan yace a cikin watan ramadan ne ma mala'ika jibril ke zuwa gurin annabi suna mudarasan alqur'ani suna koyan karatun ana ƙara jaddada mu juna ana kuma ainihin koyar da yadda ake aiki da alkur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci shine mafi kyautan mutane da alkhairi sama da yadda kasan iska tana kaɗawa. idan iska ta kaɗa, makusanci da manisanci zai shaida maƙiyi da masoyi duk za su shaida to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a watan Ramadan yana kuma yawaita sadakoki sadakan nan yakan baiwa mutane yakan baiwa kuma addini yana yawaita kyautatawa ga ɗaiɗaikun mutane musamman makusanta da makwabta da sauran ma'abota wato kusanci yana yawaita karatun alkur'ani mai girma yana yawaita salloli na nafilfili baya da sallolin farilla yana yawaita ambatan Allah cikin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke a wata Ramadan yana yawaita yana yin itikafi a goma ƙarshen ta kai a taƙaice dai al'imamu ibn qayyim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana keɓe watan Ramadan da ibadu mabambanta waɗanda yake a kafin Ramadana ma baya yin su da haka ya jama'a ga fa dama ta samu ga fa lokacin ya zo an zo wurin da muke magana shekara da shekaru idan aka zo irin wannan gaba to musulmi mukan zaburar da junanmu mu yi da gaske mu sani fa cewa shi wannan baƙo namu yanzu yanzu nan yake zuwa kafin kai aure za ka ji ya kama hanya ya cin tsakayen shi zai tafi da haka mu ribaci wannan lokaci tun kafin lokaci ya ƙure mana mu ribaci wannan dama tun kafin daman ta kubuce mana mu sani cewa fa Allah subhanahu wataala yana shirye da ya da wanda ya nufin alkhairi zuwa ga alkhairi wanda ma bai nufaci alkhairin ba to shi Allah subhanahu wataala yana kira zuwa ga alkhairi ne da haka ka tsara ka ka tsara kanka ka tsare al'ummanka daga dukkan sharri ta hanyar irin ibadunka da addu'o'in da za ka aiwatar a cikin wannan wata muna fatan Allah subhanahu wataala ya sada mu da dukkan alkhairi da ke cikin wannan wata wanda muka roƙa da wanda bamu roƙa ba wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah muna roƙonka kai salati da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya Allah kai yarda akan sayyidina abubakar kai yarda akan sayyidina umar kai yarda akan sayyidina usman kai yadda akan sayyidina aliyu ya Allah kai yadda akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutanen gidansa gabaki daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ya Allah ka gafarta mu mummune mazansu da matansu ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga yunwa saboda yunwa fa ba ta da daɗi ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga taɓewa ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga gajiyawa da kasala ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga tsoro ka tsare mu daga yu'a daga daga bara ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga roƙo ka tsare mu daga takwarkwashewa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga bushewan zuciya ya Allah ka tsare mu daga rakkana ya Allah ka raba mu da talauci ya Allah ka raba mu da kaskanci ya Allah ka raba mu da kakanikayi ya Allah ka yaye mana talauci ya Allah ka raba mu da kafirci ya Allah ka raba mu da fasikanci ya Allah ka raba mu da rarrabuwan kai ya Allah ka nisanta mu daga munafinci ya Allah ka nisanta mu daga riya da ji da jiyarwa ya Allah ka nisanta mu da kurumta da bebantaka ya Allah ka nisanta mu daga hauka ya Allah ka nisanta mu daga kuturta da miyagun cututtuka ya Allah ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga zalunci kada mu zalunci kada a zalunce mu ya Allah ka ƙara mana alkhairi kada ka tauye mana alkhairi ya Allah ka girmama mu kada ka wulakanta mu ya Allah ka bamu daga falalanka kada ka haramta mana ya Allah ka fifita mu kada ka kaskantar da mu ya Allah ka yarda akan mu sannan a ƙarshe kuma muna ƙara shelanta cewa kamar yadda kuka sani ga 'yan uwanan sun riga sun baza ƙoƙari ana ta karɓar sadakoki da muka yi niyyar cewa insha Allahu ta'ala yau ne za mu aiwatar da wannan gangami kuma za mu ci gaba da karɓan wannan sadaka daga nan har ƙarshen Ramadan insha Allahu ta'ala da haka duk wanda Allah ya bashi yanzu sai ya bada wanda bai samu yanzu ba daga nan har ƙarshen Ramadan abinda Allah ya hore maka sai ka kawo waɗansu mutane sun riga sun yi nisa wurin bada dukiyansu tun daga juma'an da aka yi bayani waɗansu sun fara turo nasa sadakokin ta cikin akaunt ɗin masallaci Allah ya saka mu kowa da alkhairi da haka za mu idan aka ga masalla to Allah kowa ya zauna a sahun shi ya ƙara mana minti biyar masu kewayawa za su fi kewaya daga nan kuma kowa yana iya tashi ya tafi aidansa amma in aka ga masalla to Allah a ƙara mana wata minti biyar kada a tashi sannan kuma akwai masallaci na magaji direba sashen mata su ma sun aiko da nasu gudunmuwa na naira dubu bakwai muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma ina jan hankali a ƙarshe cewa da Allah musulmi kada mu ma Allah gori cewa muna yin ma Allah sallan tarawihi a watan Ramadan na ji waɗansu masallatai suna kiran sallan isha'i kafin lokaci ya shiga to Allah ya sa ba sa tsaye da sallah kafin lokaci ya shiga dan za ka yi ma Allah sallan tarawihi ba ka da lafisin kuma da za ka kira sallah ka tsaye da sallah kafin lokacin sallan isha'i da haka kowanne daga cikin ya bari lokacin sallan isha'i ya shiga ina kyautata tsammanin sallan isha'i ta kan shiga daga karfe bakwai saura kwata ina kyautata tsammanin haka amma a ƙara a karfe takwas saura kwata karfe takwas saura kwata lokacin da sallan isha'i take shiga kenan a yanzu mai yiwa nan gaba iya samun canji da haka a kira sallah in lokaci ya shiga a kuma tsaye da sallah bayan shigan lokaci daga nan sai mu sallan tarawihin mu sunan mu bayi ko kayi din ka je da wurka koma gida me za ka yi sunan mu bayi ne na Allah da haka mu bauta mu Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake so Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama wa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah abin da ya tsarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما هذا وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك